بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث ك... فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام آه عليكم يا مسلمين yau alhamis sha ɗaya ko ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai wadda ya daidai da sha shida ko ko sha biyar watan ya albashi yau sha shida ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Allah da ikonsa jiya mun samu neman ruwa ba mu yi karatu ba da la'asar har ma da bayan isha'i wato bayan tarar ba mu samu muka yi ba saboda neman ruwa da aka samu amma insha Allah yau za mu ci gaba a inda muka tsaya muna cikin suratul amfali a karatunmu na yamma da muke yi mun kwana aya ta saba'in da ɗaya daidai na ji na mu tashi aya ta saba'in da biyu innan lazi na amanu wa hajaru wa jahadu ko yana jin mun zo wurin? dama an karanta bai ba gama bayani wahai lokaci ya to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
نعم ban sani ba sautin cikin kuna ji kuwa dan ƙara kaɗan lallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Allah ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka bar garuruwansu suka tafi makka a suka tafi madina suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan wajahadu suka yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da kawunansu wato suka yi buga un buga fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah mutanen makka kenan sun yi hijira sun yi jihadi da dukiyansu sun yi jihadi da kawunansu irin su abubakar su umar su usman da dai sauransu wallazina aho da kuma waɗanda suka ba da masaukin gidaje mutanen madina ke za ke ce musu ansar wa nasaru kuma suka taimaka bayan sun ba da gidajensu masauki wa muminai su kuma taimaka da dukiyarsu su ma suka jihadi Allah ce ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan kan suna taimakekeniya tsakanin sashin su da sashi mu'minai da ba abin da aka san su taimakekeniya wannan ya taimaka da abin da ya mallaka wannan ya taimaka da abin da ya mallaka domin a samu haɗin kai tsakanin su wato suna jidintan juna kenan kamar yadda kafirai su ma suna haka Allah ya ce amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani walam yuhajiru ba su yi hijira ba suka zauna a nan makka suka zauna a garuruwansu ba su hijira suka tafi madina wajen manzon Allah ba Allah ce to ma lakum min walayatihim wannan walaya akwai kira take cewa wilaya wato kira musamman kira ta a'amash da kuma hamza su suna ce wi ma lakum min wilayatihim maimakon min walayatihim an gane da wi da wa dumanansu ɗaya cin waɗannan ba wani taimakon da za ku yi musu ba wani jibintarsa za ku yi sun musulunta sun ƙin hijira to ba taimakon da za a yi musu na wajen taimakekeniya da ke tsakanin musulmi da musulmi a wancan lokacin taimakon da yake tsakanin musulmi da musulmi a wancan lokacin akwai taimako na kudi hatta kai ba wancan lokacin idan musulmi ya mutu mu dan uwansa musulmi zai iya cin gadansa dan yan uwantaka na musulunci idan wanda ya hijira ya mutu dan uwansa wanda ya hijira zai iya cin gadansa ko da babu dangantaka ta jini dan tsaban taimakekeniya tsakanin musulmi da musulmi to su waɗanda suka yi garuruwan can ba su hijira ba ba maganan gado tsakanin ko da su in sun mutu tsakanin kafirai can ko da ƴan uwansa musulmi da suke Madina ba za su ci gadon sa ba da ci gadon su ba babu wannan taimakekeniya sannan irin taimakekeniya da ake na ukuwa ko na abinci ko na kuɗi ko na sutura da yake tsakanin musulmi wannan babu su tunda suna tsakanin kafirai babu wannan an gane ko ba maganan a jibince su a yi taimakekeniya da su tunda sun ƙin hijira Allah ya ce amma wa in istansarukum amma suka nemi agaji a gare ku fiddini wato misali kafirai da su kai musu hali da su kashe su a cikin inda suke to wannan kan kuna da dama fa alaikum nasr ku taimaka musu an gane wannan yawa suna nan garuruwan makka suna cikin kafirai sai kafirai suka yi niyan kashe su sai suka nemi agajin ku kuma su ne da kuke madina to fa alaikum nasr wannan ka ya zama wajibi ku taimaka musu amma don taimakon kuɗi ko abinci ko gado tsakanin su wannan su wannan ba su da wannan alfarman ba su da shi tunda dai suna tsakanin kafirai an gane wannan sai Allah ya ce wa in tansaru kun suka nemi agajin ku fi dini game da abin da shafi al'amarin addini kan da a yaƙe su fa alaikum an-nasr to ya zama wajibi ku taimaka musu in ko gaba ku taimaka musu ba illa ala qaumin bainakum wa bainahum misak sai dai idan waɗanda su yi faɗa da su ɗin a can makkan a can garuruwansu dama tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya to nan ba za ku warware alkawari ku ce za ku yaƙe su don ku taimaka ma ƴan uwanku da suke can makka ba a kun gane wannan saboda ba su zargi musulmi da yaudara da saba alkawari amma in wasu kafure ne kawai da dama tsakaninku da su babu wani alkawari na zaman lafiya babu wani yarjejeniya na zaman lafiya suka za su yaƙi waɗannan musulmin da suka ƙin hijira to wannan za ku taimaka musu a kayi an gane wannan amma in kafuran da suke faɗa da su tsakaninku da su akwai aman akwai zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya to wannan ba za ku taimaki waɗancan ruɓa-ruɓan musulman da suke tsakaninsu ba an gane wannan saboda gudun warware alkawari wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon dukkan abin da mu'minai suke aikatawa sun saba alkawari ba su saba ba sun taimake su ba su taimake su ba Allah yana gani kuma zai yi hisabi a kai na'am
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير
to kamar yadda bayani ya gabata cewan su ma kafirai suna taimakon sashi ya kama Allah ya ce wallazi na kafaru su waɗanda suka kafirta suka ƙi imani da Allah ba da hum auliya ubad su ma sashi yana taimaka ma sashi wajen yaƙan musulunci da musulmai A- abu ne a fili a yanzu ga kafiran duniya kaga rasha siyasar ta daban da amerika amma wajen yakan musulunci duk bakin su daya china kasar china siyasar ta daban da ta amerika amma wajen yakan musulunci ba duk bakin su daya Ah, masu addinin hinduism hundus da yin addinin sikh da yin addinin buda su ba kirista bane ba yahuda suna addinin su na buda amma bakin su daya wajen yakan musulunci da musulmai dan common enemy nasu shine wa musulunci yawa haka abin yake tafiya kamar yanzu ne malamin sunna tsakanin yan bid'a kaga da ka samu ɗariƙunsu daban-daban ne aƙidunsu daban-daban ne amma wajen yakan malamin sunna wala duk bakinsu ɗaya duk maganarsu ɗaya ne akai ba su da bambanci don alkufuru millatin wahida awa alkufur millatin wahida to haka ne suna taimakekeniya wajen yakan musulunci da musulmai sukan haɗa kai sai in an gama yakan kuma idan da son samu idan an kauda musulunci sai kuma kowa ya koma kan ɗariƙarsa kowa ya koma kan aƙidarsa su ma yan bidiyan haka ne awa in suka gama yakan suna kuma kuma kowa ya koma kan ra'ayinsa kan ra'ayinsa ma wani ma zai iya sukan wani tsakaninsu amma kuma enemy nasu ba malamin sunna haka suke alkuburu millatin wahida an gane yadda abin yake haka Allah ya ce wallazina kafaru da suka furta ba'dhum awliya'u ba'd sashi suna taimakon sashi akan me kan yaki da musulunci kan yakan manzon Allah domin kuma enemy nasu daga musulunci sai wa sai manzon Allah haka da dukkan kabilun duniya sun haɗu wajen yakan menene musulunci a wancan lokacin shine Allah ya ce to ga gargadi ga musulmai illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah yace idan ba ku yi abin da shi Allah yake umurtan ku ba ku musulmi wato kuma ba ku hada kan ku yi taimakekeniyan juna ba har kuka bari kafirai suka samu karfi a ban kasa suka mamaye to takun fitnatun za a samu fitina me fitinan kafurci da shirka zai yaɗu a ban kasa ya samu firi ya samu walwala wa fasadun kabir kuma za a zo da jini za a yi rashin adalci za a zo da jinin musulmi ba gaira ba dalili a kashe wanda ake so a daura wanda ake so kashe musulmi kuma menene fasadun fil ardi daura musulmi bai yi komai ba menene fasadun fil ardi duka musulmi bai yi komai ba fasadun fil ardi haka Allah ce in ba ku yi abin da ya gaya muku ba ba ku haɗa kanku ba kuma kuka taimaki juna kan wannan addini kuka bari kafirai suka haɗa kansu suka yi ƙarfi to tabbas babban barna za ta auku a ban kasa yawa an gane wannan ta yanzu abin da ke faruwa kenan yanzu amurka ta yi karfi rasha ta yi karfi china ta yi karfi ingila ta yi karfi faransa ta yi karfi karfin su nan sai za suna kai harara kasashen musulmi ana kashe dubbai ɗaruruka miliyoyi kamar da ya faru a iraki ya faru a afghanistan ya faru a syria yake ta faruwa ma yanzu a libya gashi nan inda suka dama kawai sai suka yi hari ba ji ba gani a kashe mata a kashe yara a kashe tsofaffi a kashe kowa da kowa da jiragen sama wannan ba fitina bane wa illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir awa wannan shine na'am ci gaba
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم na'am in ji an maimaita Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum magfiratun wa rizqun karim Allah ya sake maimaita wato littaukid an gane cewa lalle waɗanda suka yi imani fa suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu da kuma waɗanda suka ba da masaukayya mutanen madina kenan suka taimaka wala'ika humul mu'minun haqqan su da mu'minai na gaskiya sun sha bamban da waɗancan ruɓa-ruɓan mu'minan da suka yi imani amma sun ki hijira suka zauna cikin garuruwan suka zauna tsakanin kafirai akwai hadisin da imamu musulun ya ruwaito ko kuma mu ce bai haƙi ba musulun ne roto bai haƙi da tabara ne manzala sallallahu alaihi ya ce ana bari'un min kulli musulmin baina zaharani al-mushrikin baina zaharani al-mushrikin manzala ce na barranta ga kowane musulmin da ya musulunta ya zauna tsakanin kashirai bai hijira ba ba ni ba shi sai ya hijira tukunna ka je inda musulunci yake inda ake ɗabbaka shari'a na musulunci ɗari bisa ɗari ba kana tsakanin kafirai inda tsaraici ya yi yawa zina ta yi yawa shan giya ya yi yawa duk wani ɓarna manzala shi ya baranta da musulmin da yake haka da haka musulmi ya hana manzala ya hana musulmi ya zauna tsakanin kafirai a gidajensu saboda ɓarnan da ke ciki in ka haifi ‘ya'ya za su tashi kamar kafirai za su yi koyi da kafirai wajen suturansu wajen ɗabi'ansu har wajen abincinsu kai wajen maganansu ma kamar yadda idan mutum musulmi ne ya tashi a daula ta musulunci a tsakanin musulmai zai tashi da ɗabi'unsu kaga suturansa na musulmi abincinsa na musulmi shigarsa na musulmi mu'amalarsa irin ta musulunci wannan shi ne yanzu aka ce wanda yake zana a makka da madina daidai yake da wanda yake zana a amerika ko ingila zai zama daidai kai a nan kasan ma wanda yake zaune da arewacin najeriya da wanda yake zaune a kudancin najeriya ko enugu ko lagos ko da musulmi ne kana jin kana jin ɗabi'ar su ɗaya take halayyar su ɗaya ne shigar su ɗaya ne can ma ko da musulmi ne baka gane musulmi ne sai in yayi wata kalma ta musulunci amma ga duk shigansu ɗaya da kafiran mu'amalarsu ɗaya ɗabi'arsu ɗaya to wannan shine illan musulmi ya zauna tsakanin kafirai shine illa ɗin da haka manzo Allah ya hana in kaga ka zauna tsakanin kafirai sai dai ɗayan biyu ko baka da lafiya ka je neman magani ko kasuwanci ya kai ka ka saya ka dawo ko kuma ka zauna don ka karantar na uku kenan don ka yi da'awa ka yi wa'azi to wannan kan bisa darura ka zauna kana kira zuwa ga addinin musulunci kana da'awa kana watsa musulunci wannan ka zauna ko wata cuta ta kama ka kasan ku bangaren ku ba magani sai can sai ka je ka nemi maganin ka samu lafiya ka dawo ko kuma ka je sayayya kayan kasuwancin da babu shi anan sai can ka je ka ka dawo amma ka zauna daram daram da gidanka da ƴaƴanka can tsakanin kafirai manzo Allah ya hana ya ce ba shi baka ba shi baka yawa Allah ya sauka zai za ga yawanci musulmi mu da suke zaune a kudi yawancin su lalatattu ne yawancin su lalatattu ne Allah ka tsare mu kuma duk neman abin duniya ne yake kawo haka Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa waɗannan sune mu'minai na gaskiya mu'minai na haƙiƙa da hum magfiratun suna da gafara ta musamman wa rizqun karim da arziki mai karamci mai mutunci shine aljanna Allah ka ba mu
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
na'am Allah ya ce fallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa'ula'ika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim wannan aya malaman tafsiri da dama suna ganinta ta shafe wani ɓangare na ayar da muka karanta wato aya ta saba'in da uku inda Allah ya ce innal ladhina amanu wa jaharu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd to daidai wannan guri cewan ta shafe wannan kamin kamar yadda bayani ya gabata da musulmi dai ya cin dan uwan zai iya cin gadon dan uwansa musulmi da abubuwa guda biyu musulunci da kuma hijira ya musulunta ya yi hijira ya zo madina to idan ya mutu za ka ci gadansa an ka mutu zai ci gadanka an gane wannan bayan wantaka na jini ko na nasaba ba ba relationship na jini ba ba blood relationship ba a yan wantaka na addini da haka yake ko da ke tare cewa a wancan lokacin ma akwai wani nau'i da ake cin gado da shi amma shi ma kafin a ci gado da shi sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu an samu musulunci ya musulunta an samu hijira ko kuma mazaunin madina ne dama musulmi ne ko mazaunin madina idan mazaunin madina ne a samu musulunci shi ba maganar hijira tun da garinsu aka zo to irin wani akwai abu da ake ce masa mu'aqada mu'aqada shine ka samu mutum ku yi yarjejeniya da shi cewa idan ka riga shi mutuwa zai ci gadonka in shi ya riga ka mutuwa za ka ci gadonsa abin da ya bari wannan ana haka kuma mazala bai hana su ba yarjejeniya ne kuma dole a cika wannan amma sharaɗi musulmi muhajir ko kuma musulmi wanda ya ansar wato mazaunin madina an gane wannan to duk waɗannan wannan aya da makaranta ta ƙarshe ta shafe wannan tun da aka kawo wannan aya ta ƙarshe ba cin gado da musulunci kawai ba cin gado da hijira kawai ko da hijira da musulunci ba cin gado da mu'aƙada a ƙulla yarjejeniya babu wannan sai an samu bayan musulunci sai an samu blood relationship sai an samu yawantaka na jini an gane wannan ya zanto dangantaka ta hada ko uwa ko uba ko wa ko kani ko aifa da dai sauran dai abubuwan cin gado da musulunci ya ya zana wanda ake cin gado da su an gane wannan yawa to wannan aya da malam ya karanta ta karshe din nan ita ne ta tabbatar da haka anda Allah yake cewa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah an gane wannan cewan ƴan uwa waɗanda jini ya haɗa su ulul arhami kenan dangantaka na jini to aula bi ba da su suka fi cancantan ƴan uwansu na jini su ci gado a maimakon wani bare wanda dangantaka bai haɗa ku ba wannan dan uwanka ne musulmi kawai wannan kuma dan uwanka ne musulmi ko dan uwanka ne na jini to dan uwanka musulmi kuma na jini shi ya fi cancantan ya ci gadon akan ɗan uwanka musulmi kawai ka kenan wannan aya ta shafe wacce kenan ta shafe waccar wadda ake cin gado kawai a gwarin yan wantaka na musulunci an gane wannan an gane Allah ce wallazina amanu lalle wadanda suka yi imani min ba'du daga baya bayan yaushe kenan eh eh bayan hijira bayan hijira kuma bayan ɗaukakan musulunci sa'annan wajahadu suka yi jihadi su ma da dukiyarsu da kawunansu ma'akum tare da kuku musulmai wanda kuka musulunta kuka musulunta daga farko kuka riga su to fa ulaika minkum su ma wadanda suna tare da ku wajen ci kasancewar su musulmi wajen samun falala wajen samun garaba san da ku samu domin almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so kuma idan mutum ya kasance shi musulmi ne ya yi hijira ya yi jihadi ko da daga baya ne shi ma yana tare da 'yan uwansa musulmi an gane wannan yawwa saɓanin wadda kai maganarsa a can baya ya musulunta da ya hijira ya je jihadi ba wannan kan lalataccen musulmi ne ba a maganarsa an gane wannan ba a maganarsa haka don Allah ya rarrabe ce fa'ula'ika minkum wanda ka suna tare da ku ɗari bisa ɗari su waɗannan sun musulunta sun yi hijira sun yi jihadi amma su daga baya suka yi amma duk haka suna tare da ku an gane wannan wa ulul arhami ɗan uwantaka na jini bayan musulunci ba da ma'aula bai ba suna suka fi cancanci su gaji ‘yan uwansu na jini an gane fi kitabillah wanda shi na fi hukumin la cikin hukuncin Allah haka yake an gane wasu kace fi lauhil mahfuzi duk dai inna allaha bi kulli shay'in alim Allah ya san komai ya san abin da ya dace an gane yawa shi ya san komai Na'am, Allah da ikonsa mun kawo ƙarshen suratul anfali yanzu za mu shiga sabon sura ita ce suratul tauba an gane wannan suratul tauba akwai maganganu da yawa a kan me yasa ba a fara ta da bismillah ba ina ga wannan abubuwan su za mu tabo da farko tukunna ita suratul tauba madaniya ne tana da ayoyi ɗari da talatin ko ɗari da ishirin da tara an gane gwargwadon kira'o'i shi ke tabbatar da haka an gane wannan kuma ta sauka ne a shekara ta nawa shekara ta tara a yakin manzo Allah na ƙarshe wanda ya je da kansa shine gazuwa ta tabuka wanda daga wannan manzo Allah bai sake zuwa yaki da ya rasu gazwatu tabuk wanda manzala da ya fita ne don yaƙi mutanen rumawa dan lokacin tabuka tana karkashin daular rum kuma wannan yaƙi an yi shekara ta nawa shekara ta tara wanda shine yaƙin manzala na ƙarshe a duniya da yayi an gane to a wannan shekaran wannan sura ta sauka suratul tauba an gane wannan yawa lokacin manzo Allah yana Madina madaniya ce tare da cewa akwai wasu ayoyinta da da iya samu a Makka suka sauka kuma da ita suratul tauba din nan an ce yawanta ya kai kamar suratul baqara suratul baqara tana da ayoyi nawa 200 da nawa da 86 286 to sai aka rage ta sai ta dawo ɗari da talatin ko ɗari da ishirin da tara an gane wannan? tsaye a kahun mu zo dalilan da ya sa ba fara ta da bismillah ba kamar sauran surori za mu yi magana a kan sunannakinta tana da sunannaki ɗaiɗai guda goma sha biyu tana suna da ki daidai guda nawa sha biyu na farko ana ce mata suratu bara'a saboda maganan bara'a ya shigo a cikinta inda Allah ya ce Allah ya baranta da shi da manzonsa daga alƙawuran mushrikai sannan kuma ana ce mata suratu tauba suna nawa kenan ana ce mata kuma suratu muksh shiƙasha da annaha tushkishu alkafirin surar da ta ta watsar da alkawarin mushrikai an gane wannan sanan da ana ce mata surat mub mub asara ko mub isra mub asara saboda mub asara shine shi menene tono bahas ta tona asirin kafirai ta tona asirin munafukai mub sira an gane surat al-mub sira ko kuma musharrida domin fasharrid bihim ta yi ta koya darasi makafirai sannan kuma na ce mata al-mukhziya surat al-mukhziya an gane wannan saboda ta kunyatar da wa kafirai da munafukai da mushrikai kuma na ce mata surat al-fadiha duk dai ma'anar su fadiha da mukhziya duk kunyatarwa an gane wannan akan ce da kuma surat al-musira an gane da suratu al-hafira da dai sauransu da kuma suratu al-munakkila saboda tankilin da ta yi wa kafirai da mushrikai da kuma mudamdima damdama mudamdima an gane saboda ta ruguza kafirai an gane to waɗannan su ne sunan naki guda goma sha biyu na surat bara'a ko surat at-tauba an gane wannan to me yasa ba a fara ta da bismillah ba to gaskiya akwai maganganu masu yawa waɗanda suka taso akan dalilin rashin fara ta da bismillah idan muka faɗi ra'ayi na farko shine wanda na fara faɗa cewan da suratu tauba ko suratu bara'a yawanta ya kai suratul baqara sai aka zo aka shafe farkon farko farkonta aka ɗebe waɗancan ayoyi ɗin kamar ɗari da wani abu to wajen ɗebewa ɗin sai aka ɗebe da me da bismillah an ji ra'ayi na farko ra'ayi na biyu aka ce abin da ya sa bata fara da bismillah ba sahabbai sun yi saɓani a tsakaninsu suka yi ƙiyas a shabahi akwai abin da ake ce masa kiyasun shabahi wanda kuma ana amfani da shi a shari'a shine kaga wani abu yayi kama da wani abu sai ka bashi kuncin wannan abin da yayi kama sai suka dubi suratul tauba ta yi kama da suratul anfali wajen maganganu kan yaƙi maganganu kan ganima maganganu kan cika alkawari maganganu kan mushrikai maganganu kan munafukai da sauransu da suka ta yi kama sai suka ɗauka cewa kusan abu ɗaya ne ma abu ɗaya ne ma sai sa lokacin da aka zo rubuta ƙur'ani a zamanin usmanu bin affan ba rubuta bismillah ba sai aka bar gap tsakanin ƙarshen suratul anfali da suratul tauba aka ce a bar gab ba za a rubuta bismillah ba lokacin da aka daidaita cewan sura ne mai zaman kanta to sai a rubuta bismillah in kuma ba daidaita ba sai a bari haka to Aisha ta ruwaito hadisi tace har manzo Allah ya rasu bai nuna mu cewa tana cikin suratul anfal ko ba ta ciki ba to rashin wannan nasi karara ba bukatar ne bismillah biyu bismillah da kawo suratul anfali ya ya wadatar ra'ayi nawa kenan uku ra'ayi na hudu suka ce abin da yasa ba rubuta bismillah ba ita bismillah amanun ne me amanun aminci ne da zaman lafiya to waɗannan surori ko suratul tauba tana magana ne akan yaƙan kafirai da mushrikai babu amana tare da su tunda babu wani amana tsakanin musulmi da kafirai kaga ba maganar bismillah nawa kenan ra'ayi nawa hudu ra'ayi na biyar shine cewa a cikin suratul tauba ita ne ita ne Allah karare ya fito ya ce ya barranta da shi da manzansa sun barranta bi ma'ana sun yi watsi da alkawarin da ke tsakaninsu da mashirkai kuma da al'adar larabawa al'adar laraba da ya gudana tun gabanin zuwan musulunci idan za a warware alkawari to ba sa sa bismikallahumma a letarsu da an da su rubuta wasiƙa sukan sa bismika lahumma tun za mu kafin zuwa musulunci an gane wannan to idan da su warware alkawari to ba sa saka ba sa ce bismillah allahumma ba sa sa ba sa sa bismillah allahumma in da su warware alkawari a cikin wasiƙa din an gane wannan to tunda manzo Allah zai aiki manzon Allah ai manzo Allah zai aiki Ali ibn Abi Talib da wannan aya zuwa wajen mushrikan Makka kamar yadda bayani zai zo kuma ta wurin alkawari ne hakan nan ba a sa bismillah ba an gane da wato jarayan kenan ala adatul arab an gudanar shi a al'adar larabawa da suka sani in da su wurin alkawari ba sa me ba sa ambatan sunan Allah a ciki amma in ba za a wurin alkawari ba wani abin za a kulla shi ne ko za a yi wani abubuwa sai a sa sunan Allah an gane wannan to wannan shine kaɗan daga cikin ra'ayyuka da ya zo wanda menene babu bismillah a ciki an gane wannan taib akwai ra'ayi da yawa kamar yadda bayani ya gabata suratul tauba ko suratul bara'a ko da sauran sunan nakinta ta sauka ne a shekara ta tara bayan hijira wato ya rage shekara ɗaya da ‘yan watanni manzon Allah da ya rasu an gane wannan yawa sai za ka ce ita suratul amfali ta sauka ne a farko farkon hijira ita kuma suratul tauba ta sauka ne a ƙarshe ƙarshen hijira wato a ƙarshen rayuwar manzon Allah an gane wannan tsaye yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin ta da dan wannan bayani da ya gabata malamin sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين
آه كافنا an wajabta ko an farlanta an farlanta aikin haji a shekara ta ya je cuɗanya da su suna da wafi tsirara tare da shi a ɗakin ƙaba sai ya tura abubakar siddiq ya naɗa shi ne amirul hajji a shekara ta tara a shekarar da aka menene wajabta aikin haji bayan ya tafi har ya je zulhulaifa zulhulaifa shine miƙati na mutanen madina kamar da miƙatin mu mutanen Afirka jufa ne to bayan ya tafi da tawaga matsayin Amirul Hajji sai suratu Bara'a ta sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan maganan barranta da mushrikai ba wanda zai karanta shi wa mushrikai sai ni ko Ali baiti dama al'adar larabawa idan an yi alkawari da su idan ana so alawar alkawarin ko wanda ya alkawarin da kansa ya sanar ya warware ko wani na jininsa ya sanar amma ba wani bare ba kamar Allah ya ce to ba wanda zai je karanta musu wannan suratu bara'a sai ni da kaina ko kuma wanda yake ahli baiti dan uwana na jini to manala kuma baya son ya je cuɗanya da mushrikai suna dawafi tsirara a ɗakin ƙaba to bayan ya nada abubakar amirul hajji har ya fita ya je zulhulaifa da wannan aya ta sauka sai tashi Ali bin Abi Talib ya ce ka bi shi ku tafi tare ka je a ranar sallah yawmul hajjil akbar ranar goma da watan hajji kenan idan mushrikai sun taru a Mina ka karanta musu wannan aya ka karanta musu wannan aya shine bara'atun minallahi wa rasuli cewa Allah da manzonsa sun barranta sun yi watsi sun yi jiba ila alladhina ahadtu min al-mushrik duk wani mushriki da kuka alƙawari da shi alƙawari yau ya warware ba magana alƙawari kuma tunda babu alƙawari magana ta riga ta ƙare ƙarara yawwa abin da ya rage sai me ko ku musulunta ko yaƙi babu babu wani abu kuma duk wani mushriki bai da wani zaɓi ba sauran alƙawari tsakaninsa da musulmai ko ya musulunta ko a yaƙe shi kawai aka ce kuma a je a sanar musu a wannan hajjin da suke jahiliya ranan yawmul hajjin aka ba ranan sallah kenan ranan goma ga watan zulhajj goma ne
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين wato anan za mu kwana in muka fassara shi kenan sai gobe Allah ya ci gaba da bayani a wannan aya ta wannan sura suratul bara'a yace fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin Allah ce to a sanar da su su kafirai an ba su wata hudu da kwana an ba su wata hudu daidai wata hudu daidai duk inda za su yi yawo a makka a sassanta a ko'ina an ba su wata hudu su yawo cikin aminci musulmi ba za su taba su ba ba dai an waro alkawari ba sun sani to tsawon lokacin da aka ba su notice da aka ba su wata hudu ko su musulunta ko su yi shirin yaƙi ka duba adalci irin na musulunci an ba su wata hudu cif cikin wata hudun nan suna da dama su musulunta suna da dama su tanadi kayan yaƙi su zani kawai yaƙi ne an gane wannan fasihu fil ardi ku yawo cikin ban ƙasa kuna amintattu ba mai taba ku arba'ata ashurin wata hudu kawai walamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah ba za ku iya tsere ma Allah ba dan an ba ku wata hudu kuma duk tanadin da kuka yi ba ku za ku tsere ma Allah ba Allah zai kama ku kenan nan kaga gargadi ne cewa su musulunta kawai shi yafi musu kar su dauka an dan ba su lokacin ce ta barau tanadi kayan yaƙi mu gagari Muhammadu da mutanensa Allah ce a'a ba za ku gagari Allah ba kuma wa annan laha muku zil kafirin Allah zai kunyata kafirai tun daga nan duniya an gane wannan to akwai dogon ƙarin bayani da yake bukatan wannan guri a yi gashi lokacin kuma yana ɗan hararen mu za a samu dama mu yi bayani din saura minti na bakwai lokacin ba dai kai ba shi kenan wani sai mun zo gobe aya ta uku a zanen min Allahi mu je ci gaba karanta mana
assalamu alaikum wa rahmatullah wannan na tambaya cewa malam menene hukuncin fitan maziyi ga mai azumi
magana ta hakika baya bata azumi maziyi shi mani ne ke bata azumi amma dai mutum ya iya kokarin sa ya ga bai wani abin da zai fitar da maziyi ba wannan shine ta shin akwai masu dan ra'ayi kadan ka bada ga muku na faɗi ra'ayi mafi rinjaye ne amma akwai da suke ganin kamar a bangaren malikiya yana bata azumi Allah ya sauka amma dai mutum ya iya kokarin sa ma gaskiya kamar hadiri ne ma a garin ko Allah yana ga aika da tun da akwai hadiri na ga zamu kokari mu takaita anan kawai khairul kalami ma qalla wa dalla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka